أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu was sunna muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu dama muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ana ganin kamar a zahirin su sun ci karo da juna to eh, wannan shi darasin mu na 98 kenan eh, ko zaman mu na 98 muna tafiya ne da littafai guda biyu kamar yadda 'yan uwa suka sani littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti da kuma littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi muna bin jerin ayoyin alkur'ani ne kowanne littafi zamu duba mu ga wanne ne ya kawo aya wadda take akan jerin ayoyi don mu hada littafan ne guda biyu to muna cikin suratu tauba mun tsaya ne a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha a mas'ala ta 378 a aya wato ta talatin kenan a cikin suratu at-tauba a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan gabar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam ya ce in ƙila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ya ce ma'ana maganar ta zo a cikin alkur'ani kamar haka wa qalatil yahudu yahudawa sun ce uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne an gane ko uzairu ibn Allah imamu asim da imamu kisa'i da imamu yaqub wato sun karanta uzairu nibinullah a nan sai mu gane cewa an yi masa tanwini an yi masa tanwini ma'ana uzairun ne kama a ce wa qalatil yahudu uzairun ibnullah to a nan sai an ka ce uzairu nibinullah da yawan makaranta sai su ce wa qalatil yahudu kuma suna karanta da qira'a ta hafs da kuma kisa'i da yaqub wanda ya kamata ɗaliban ilimi wannan gaba tana da muhimmanci game da karatun alqur'ani akwai abin da ake kira hamzatul wasli akwai abin da ake kira hamzatul qat'in hamzatu alwasl ita ce alhamza wadda take tana da kamar dan kai mai kamar sadun hamzatu qat'in ita ce alhamza mai kai wadda ake kira aiu to ita hamzatu waslin an kira ta hamzatu ita hamzatu qat'in an kira ta hamzatu qat'in saboda ana karanta wasalin da ke samanta in fatha ne in kasra ne in damma ne kenan ba a sadar da ita da abin da yake bayanta ita ko hamzatu waslin an kira ta hamzatu waslin saboda ana sadar da abin da yake gabanta da abin da yake bayanta idan ta zo a tsakiyar zance to idan ta zo farkon magana to wannan alhamza mai kamar sadu ne yake akan ta an gane ko wato za ku ga tana da hali guda uku ana karanta ta da fatha idan ta zo bayan lamun wajen al kaga alhamdulillahi rabbil alamin Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa al-baytu ar-rajulu to ita ce wannan alhamda ake kira hamzatu wato waslin amma in ta zo bayan lamun wadda take alifu ta'rif da fatha ake karanta ta sannan ana karanta ta wato da dhamma idan ta zo a cikin fi'ili amri kenan misali wato ko kuma ma ba fi'ili amri ba idan ta zamanto ita ce harafin da ya zo na uku tare da ita in yana da dhamma to sai a karanta ta da dhamma an gane ko misali wato uqtulu yusufa kun ga uqtulu ga hamzatu wasl sannan kafun sannan ta'un to sai an kalli harafi na uku to idan harafi na uku yana da dhamma to ita da dhamma ake karanta ta uqtulu yusufa usluk yadaka fi jaybika uktub ustughfira anni mighafara nan ma fi limadi da kinai da a kalli harafi wato na uku idan yana da dhamma da dhamma ake karanta ta sai kuma wato halin da ake karanta ta da kasra shine idan ya zamanto harafi na uku in an haɗa in nace harafi na uku in an haɗa da ita wato alhamza kin amma in ba haɗa da ita ba sai a ce harafi na biyu don mu fahimta da kyau idan yana da fatha ko yana da kasra to sai a karanta ta da kasra ihdina siratal mustaqim kaga dalon kasra gare ta sai an ka karanta ta da wato dalo a ce ihdina siratal mustaqim sannan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum kaga istaghfir ta'un harafi ne na uku in an hada da alhamza kuma fatha yake da shi sai a karanta ta da kasra kenan ana karanta ta da fatha in ta zo bayan lamun wajen alif wal lam ana karanta ta da dhamma idan harafi na uku in an lissafa da ita yana da dhamma ana karanta ta da kasra idan harafi na uku yana da fatha ko kuma yana da kasra kenan waɗannan su ne halayenta sannan tunan ga ƙira'a ta asim da kisa'i da yaqub da sun ka karanta uzairu sun kai mishi tanwini to anan kuma gashi ta zo ga tanwini to in tanwini ya zo nan ba da yawan mutane zaka iske suna samun matsala wajen karantawa sai su ce uzairun ibnullah wannan kuskure ne idan ta zo tsakiyar magana ƙetare ta ake yi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni li kulli imri'in ba a cewa li kulli imri'in wannan kuskure ne to yanzu ga tanwini ya zo tanwini uzairun aslin tanwini nunu sakina ce aslin tanwini nunu sakina nunun ce mai dauri ko darmu to sai an kai mata wasali biyu kaga yanzu in ka ce muhammadun ko muhammadan ko muhammadin dukkan wannan don ne da fatha ne da kasar ne asalin su nunun ce mai sukuni sai aka ba a rubuta ta ba sai aka ƙara wasali ɗaya kaga yanzu idan ka ce muhammadun idan ka yi wasali biyu za ka karanta shi muhammadun idan ka muhammadun ka rubuta muhammadu da domma ɗaya sai ka zo ka yi nunun mai sukuni ka ƙara gaba ka ƙara ta a gaba ka ce muhammadun kuma zai baka duka ɗaya ne haka muhammadin idan ka yi wasali biyu ƙasa haka ne idan ka sa muhammadi sai ka yi kasra ka yi nunin mai sukuni sai ka ce muhammadin duka ɗaya ne haka muhammadan idan ka rubuta muhammada sai ka yi nunin mai sukuni ka sa wato ka ƙara sai zamanto muhammadan kenan asalin tanwini nunu sakina ce tun taku wato lafzan ana nutqi da ita lafzan wala tuktab amma ba a rubuta ta a matsayin nunu sakina in ba cikin kamar ilmul arud ba ko kuma ana son a koyar da mutum karatu don ya fahimta to uzairun kenan wato uzairu ne sai aka ƙara nunu sakina aka ce uzairun sai ka gane akwai nunu sakina to yanzu tun da nunu sakina ta zo shi ko ibnu ibnu yana da hamzatu wato al hamzatul wasli ita ko hamzatul wasli in ta zo tsakiyar zance ko tsakiyar kalmomi biyu ba a karantawa da ita kamar mun karanta li kulli mri'in to ibnu din nan sai a hankalta mishi shi ma sukuni gare shi to nunun mai sukuni ta cikin uzairun da ba'un mai sukuni ta ibnu za a hada su dan haka ita alif yanzu bata ba za a karanta da ita tun da tana zo tsakiyar wato kalmomi guda biyu inda farko ne mun faɗi yadda ake karanta ta to sai ka'ida ta sarfu take cewa wa in sakina niltaqaya faksir ma sabaq wa in yakul linan fa hadfuhu ahaq wa in sakina niltaqaya idan harufa masu sukuni guda biyu suka hadu faksir ma sabaq to zaka yi harafin da ya gabata wato kasra ina fata an fahimci ni kenan kasra ake yi tunda masu sukuni biyu ba sa tashi kenan dole sai an yi takhallus daga ɗaya daga cikin su to wani lokacin ana yin dhamma amma galibi ko kuma ma ana yin fatha wani lokaci min Allahi an gane ko amma dai galibi an fi yin wato kasra ne in ba wurin da in karatun Qur'ani ne ya zo a kira'a to sai a karanta shi a kira'a irin yadda yake to almuhimmu dai galibi kasra ake yi a cikin yaren larabci nan nake zance ita ko kira'a za a koma ma yadda an karwaito ta dan haka nunu sakina uzairun ibnullah haka yake to amzatul wasl yanzu ba ta tashi uzairu to nunu sakina wadda akwai tunda uzairun ne sai a yi mata kasra tunda ita ce ta gabaci ba'un sai a hada ta da ba'un sai a ce wa qalatil yahudu uzairu ibnullah ne binu saboda waccan nunun ta uzairun yanzu kasra za a yi mata wa qalatil yahudu uzairu nibinullah nibinu sai kaji an sa nunun kai baka san daga inda ta samu asali ba da yawa daga cikin masu karatu alqur'ani zaka iske suna samun matsala a wannan wurin shi sani dan tsaya ni raskona akan shi zaka gani wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun nitma annabi khairun ni to sai ayi nunun wannan kasra khairun nitma annabi wa in asabathu fitnatu ninqalaba fitnatun ni to fitnatu ninqalaba sai a dauko wannan nun saki da ayi mata kasra da haka yana da kyau ɗaliban ilimi mu kula da irin wannan to wannan shi dai ne so in dan yi tsokaci akan wannan mas'ala din don saboda mu fahimci mas'ala da kyau wa qalat al yahudu uzairu ibn allah an gane ko sauran qur'a kuma sun karanta wa qalat al yahudu uzairu ibn allah ba tare da tanwini ba an gane ko kenan imam asim da kisa'i da yaqub su sun karanta da tanwini sauran sun karanta babu tanwini idan zaka karanta da qira'a tanafi misali wa qalat al yahudu uzairu ibn allah uzairu uzairu ibn allah ba a cewa uzairu ibn allah saboda su ba su da tanwini qira'a kuma haka ake ruwaito ta wannan na yayi tsokaci na ga waɗanda suke karanta da waɗannan qira'o'in wa qalat al yahudu uzairu ibn allah ko uzairu ibn allah Yahudawa sun ce Uzairu ɗan Allah ne, wa qalatin Nasara su kuma Kiristoci sun ce ko Nasara almasihu Isa Yesu almasihu ibn Allah ɗan Allah ne. Malam yake cewa wa nahnu nas'alul yahuda wan nasara mu muna tambaya al yahuda yahudawa wan nasara da kuma kiristoci an zalika akan wannan magana kinan da Qur'ani ya, ya, faɗa fayunkirunahu sai su yi inkari an gane ko na wannan magana wa yashhadunahu su yi musu su ƙaryata su ce ba haka bane. to ya aka yi haka kuma Allah ya riga ya faɗa cewa sun ci malin yace kulna zamu ce ta'ifatun min al-yahud wata jama'a daga cikin yahudawa wa ta'ifatun min nasara da wata jama'a daga cikin wato nasaru kenan ko kristoci humul ladina yaquluna dhalik su ne suke fadar wannan la kulluhum ba dukkan su ba malin yace fal alif wal lam lil ahdi wannan alif da lamun da Allah ya kawo lil ahdi da anka ce al yahudu na ana nufin al'ahad abinda an saba da shi an san shi kenan wasu jama'a na Yahudawa ake nufi anan da kuma an ka ce an-nasara al-alif wal lam lil ahdi waɗansu ake nufi na Yahudawa waɗanda na Kiristoci waɗanda an san su kenan wata ta'ifa ake magana shi al-lil ahdi kamar abu na wanda ka saba da shi ko ka san shi ahdi bika na san ka misali kaza kamar da ake cewa ahdi bika kunta insanan tayyiban na san ka na saba da kai mutum ne na gari yace to lil ahdi la lil jinsi ba lamul jinsi bace domin ita lamul jinsi tana nuna jinsin abu in an ka ce wal asr innal insana lafi khusr Allah ya rantse da la'asar ko lokacin la'asar ko ya rantse da zamani in an ce zamani to kuma ai lokacin sallar la'asar yana daga cikin zamunna daga cikin zamunna an gane ko ba cin karo ne magana ta yi ba da haka dai maganganun ba su ci karo da juna ba kenan an ce lil jinsi ana nufin jinsi sai ce innal insana lafi khusr nan al jinsiya ce domin mi domin an ce illal ladina amanu ba a iya fitar da mutum guda mutane da dama cikin mutum ɗaya cikin khitabi ba ina nufin cikin ta fuskar haihuwa ba dan mutum guda na haihuwar mutane masu yawa nan a larabci ake zance akan lafazi kenan nan da anka ce illal ladina amanu saboda jinsiya ce kenan inna jinsal insan lafi khusr in kana son ka fassara ta jinsin dan adam yana cikin hasara kowa ya shiga ciki illal ladina amanu ko kuma walalil istighraq ba kuma ta istighraqi bace in an ce istighraqi asalin istaghraqa shine abin da ya ya nutsi an gane ko to istighraq aghraqa shay ya nutsi fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a amma nan istighraq ana nufin al'umum ta shafi kowa da kowa am to wagga al'in sai ya zaman to malam yace ahadiyya ce wata jama'a ta kristoci ake nufi ko wata jama'a ta yahudawa da ta faɗi wannan maganar ba dukkan su ake nufi ba kaga daga nan zaka gane ashe larabci yana da muhimmanci wajen fahimtar alqur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shari'a da kuma fahimtar magana kuma an gane ko to malam yace au utliqa ismul kul wa aw atlaqa ya kamata kenan ya kasance aw atlaqa ismal aw atlaqa ismal kull wa arada al ba'd ko ko tana yiwa a ɗauki al'in jinsiya ce ko istigraqiya ce ta shahi dukkan yahudawa da kiristoci amma atlaqa ismal kull Allah yayi itlaqin suna na duka wa arada al ba'd amma yana nufin sashi kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wa id qalatil mala'ikatu kamar lokacin da mala'iku suka ce ya Maryamu ya ke Maryam an gane ko wa inna ma qala laha jibril jibril ya faɗa wahdahu shi kadai kenan sai zama tuna an ce al mala'ikatu ana nufin mala'ika jibril duk da ke sun ce a'a tana yiwa ya zo ne tare da waɗansu mala'iku da suka raka shi sai an kace mala'iku sun ci saboda sun rako shi a isar da sakon Allah akwai wasu maganganu waɗanda ba wannan ba amma dai lafazi na mala'ika yana nufin wato abin nan kuma in an ce atlaqal kullu ya ce duka yana nufin sashi kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim kafirai suna sanya asabi'ahum ko munafikai asabi'ahum misalin munafikai da Allah ya buga a cikin suratul baqara yace yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim suna sanya ƴaƴan suna sanya yatsunsu cikin kunnayensu ko kunnuwansu alhali ko yatsa gaba ɗaya ba za ta shiga ba sai dai anamilahum sashenta kinan kaga an ce asabi'ahum ana nufin wato anamilahum to wannan shi ne abin da malam ya kawo game da wannan mas'ala kenan sai zamanto al'in an ce duka amma ana nufin sashi in ma ka ɗauke ta jinsiya ce in ma ka ɗauke ta istighraqiyya ce to wannan shine abin da malam ya kawo kafin mu dan ƙara bayani don al'ada ta gabata idan muka ga akwai wani abu mai muhimmanci kuma muna dan ƙarawa da shi nan da aya Allah subhanahu wataala ce wa qalat al-yahudu uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl akwai qira'a yudahiuna imam asim shi ya karanta yudahiuna sauran qurra sun karanta yudahuna yudahi'una daha'a yudahi'u shi ko wancan qira'a yudahuna daga daha yudahi an gane ko yudahuna qaulal ladina kafaru min qabl dan haka in kaji wani ya karanta yudahuna kai kokari ka san da wace qira'a yake karantawa in wani ya karanta yudahi'una kai kokari ka san da abinda yake karantawa yudahi'una daga daha yudahi ne shine kamar suna kwaikwaya suna bibiya ina fata an fahimce ni to wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce yudahi'una qawlal ladina kafaru min qablu qatalahumullah anna yu'fakun mas'alan mu ta gaba har yanzu zamu shiga zamu je ne a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a mas'ala ta 379 yake cewa fa in kila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar da kamar ma'ana wace fa'ida akwai cikin fadar Allah subhanahu wata'ala kenan da ya aka ƙara waɗansu kalmomi misali zalika qauluhum bi afwahim wannan magana da suka faɗa qauluhum magana ce bi afwahim da bakunan su an gane ko wa qawlu kullu ahadin inna ma yakunu bi famihi duk mutumin da zai yi magana ai zai magana ne da bakinsa in dai magana ce wanda an ka sani sai dai an yi majazi ko kuma abin da ake kira uslubun min asalibil lughati al-arabiyya a ce takallama bi yadihi yayi magana da hannunsa kenan ma'ana yayi ishara amma in dai magana ake zance sai dai a ce yayi magana da bakinsa ko ba haka ba an gane ko ko kuma ayi taqyidin shi da zuciya magana da dan adam ya koyi ya quluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim kaga na an ce sun faɗa da bakin su abinda baya cikin zukatan su amma magana in an ce magana ce ta zuci to ma ana ba a dauka kamar yanzu waɗanda suke sun su tawilin alqur'ani an faɗa da wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibuna Allah bima naqulu suna cewa me yasa Allah bai muna azaba a cikin zukatan su suna faɗar wannan su yahuda suna cewa me yasa Allah bai muna azaba da abinda muke faɗa saboda suna ta'addanci ga addini suna cutar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da musulmi kuma wato abin nan to wannan a karkashin wannan mas'ala ta cewa magana ana iya danganta ta zuwa ga zuciya saboda a kore cewa lafazin alkur'ani daga wajen Allah yake daga nan wannan aqida ta alkalamun nafsani wadda waɗansu mu'tazila zaka sun dauke ta to ta wannan ne sai su lafazin alkur'ani ba daga Allah suke ba Allah ya dauki wannan ma'ana ya jefa ma jibril cikin zuciya shi ko jibril ya zo ya jefa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin zuciya to wannan aqida ce da ta yi muni akwai abubuwa ana son a kore cewa lafazin alkur'ani daga wajen Allah yake kaga sai su kafa wannan hujja su ce yaquluna fi anfusihim yaquluna fi anfusihim sun ce a cikin zukatansu kenan Allah bai yi magana ba kawai Allah an ce kalamallahi Allah yana magana amma Allah yana magana ba magana ba kamar ba ba a cewa Allah yana magana to kaga wannan abin ya zan soki burutsu kamar akwai cin karo da juna a ce kai ba kai ba sai suka ce to kuma sai su ɗauko ayoyi qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika sai to ka gani Allah ya ce jibril ya sabkar da alqur'ani ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bai yi magana ba bai karantar da shi ba sai mu ce a'a wannan ala qalbika an shafe wasita ne don qur'ani wani lokaci yana shafe wasita fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana idan aka karanta ka bi karatun ana karantawa ne yana sauka a cikin zuciyarsa don a tabbatar da aqida ta ahli sunna wal jama'a kuma ai hattara da mu'tazila da kuma al mustashriqun da suka kasa alqur'ani daban-daban suka suka nuna akwai alkur'ani na Allah akwai alkur'ani na lauhil mahfuz misali akwai qur'ani na jibrilu akwai qur'ani na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wai ma'ana kenan akwai canji shi Allah maganar da yi ba ita bace jibrilu ya dauko kama manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ko ko a ce to in mutun na kana karanta alkur'ani to maganar wace yake yi tunda ai sauti sai a ce a'a as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari sauti na dan adam ne amma magana maganar Allah ce ina fata ana fahimta ta kamar yadda tarjama yanzu in mutum ya tarjama maganar wani sai a ce a'a ya tarjama maganar wani alhali shi yake magana lokacin da yake fassarawa din ko yake magana amma sai a ce maganar wani ce za a danganta sautin zuwa ga shi wanda ya furucin sautin za a danganta maganar kuma zuwa ga wanda ya faɗi ta da haka ai hattara ɗaliban ilimi akwai masu kawo shibohi kan irin waɗannan abubuwa don saboda kori cewa lafazin alkur'ani daga wajen Allah yake daga nan kuma a zo duk komi a yi inkarin sa a ce kuma hadisul qudsi ma'anarsa ba daga wajen Allah take ba duk da yake wadansu malamai sun tafi cewa lafazin shi ba daga wajen Allah ne amma zance wanda ahli sunna da yawan malamai suka tafi akan shi shine cewa lafazin shi na manzo ne amma ma'anarsa daga wajen Allah ne Allah ya sanya mu manzo wannan ma'ana amma shi alqur'ani lafzan wa ma'anan na Allah subhanahu wa ta'ala ne da haka ai hattara da irin waɗannan aqidu waɗanda a boye suke kuma turawa suna taimaka musu idan suka binciko su suka ga za su kawo shubha game da gaskiyar alqur'ani kaga mustashriqun da su za su kaskasa alqur'ani a sun zo sun iski mu'tazila ne sun ce lafazin alqur'ani ba daga wajen Allah bane alkalamun nafsani ne to kaga daga nan sai banna ta faru kaga daga nan an karyata qur'ani balle hadisai su daga nan ma sai a abin nan sai nan daga nan sai a rugu zama addinin musulunci Allah kai mu tsari to wannan kenan to me yasa aka ce zalika qauluhum bi afwahihim wa qawlu kullu ahadin indama yakunu bi famihi malan yace kulna zamu ce ma'anahu annahu qaulun la ta'uddiduhu hujja an gane ko zamu ce abinda ake nufi qaulun sun faɗi magana ne wanda la ta'uddiduhu hujjatun wa burhan wanda hujja da dalili ba sa karfafa shi ta'diduhu daga al'adud ne asalin al'adud shine kamar a ce damtse an gane ko damcen mutum to idan aka ce ta ma ashhadtum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidal mudillina aduda to asalin saboda dantsen dan adam yana taimaka mishi wajen aiki sai a ce to abin ya taimake shi ya karfafa shi la ta'diduhu hujjatun kenan hujja ba ta wato abin nan taimakon shi kenan magana ce da suka faɗa da baki a baka kawai amma kuma babu wata hujja da dalili malam yace inna ma huwa mujarradu lafzin la asla lahu wato lafazi ne kawai aka faɗa wanda la asla lahu wanda bai da wani asali bai da wata hujja waqila malam yace waɗansu malamai sun ce zakara zalika lil mubalagha Allah ya ambaci wannan da yace bi afwahim lil mubalagha dan saboda akai matuƙa wajen yin raddi fi raddi alaihim ai musu raddi wal inkari li qawlihim kuma ai musu maganar su a warware ta kama ya qulu ar-rajulu li ghayrihi kamar yadda mutun yake ce ma dan uwansa anta qulta li dhalika bi lisanika kai ka faɗa min wannan bi lisanika da halshenka an kusan ku da halshe ne ake magana ina fata an fahimta to wannan shi ne abin da malam ya kawo kuma za ku iske magana da duk babu dalili akan ta galibi sai Qur'ani ya ce zalika qauluhum bi afwahihim zalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqa wa huwa yahdi as-sabil kuma ta'kidi abu ne wanda an san shi a larabci ya ayyuhalladhina amanu idza tadayantum bidainin ya ku kuka imani idan kuka yi mu'amala ta bashi sai ce bidainin kuma to kaga nan bidainin ai da tadayantum ya nuna kun yi mu'amala ta bashi ba sai an kawo bidainin ba ina fata ana fahimta ta amma sai ya kawo shi litta'kidi kuma don saboda a fitar da duk wani shakka ta wani majazi ko kuma mutunci ce a'a ba dainin kin ake nufi ba misali fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim kalimar azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi bi aidihim da hannayensu an kusan asalin rubutu da hannu ake yin sa to me yasa ce bi aidihim waɗansu malamai suka ce ta'kidi na waɗansu suka ce a'a ya ƙara yin ta'kidi amma me hikimar saboda a nuna kamar dan adam ya sai ma kansa halaka da kansa wala tulqu bi aidikum ila tahluka ala ayyati hal dai wannan ta'kidi na wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi babu wata dabba da take tafiya a ban kasa wala ta'irin ko tsuntsu yatiru bi janahihi wanda yake fira da fikafikansa alhali ko ai an san tsuntsu ba zai yi fira ba in ba da tashi sama ba in ba da fikafikan ba da haka dai sai zamanto ta'kidi ne amma wani lokacin ana kawo shi dan saboda ma'ana ta ƙara fitowa a fili wannan shi dai ne abinda malam ya kawo da kuma bayanan da muka dan wato ƙara kafin mu shiga cikin littafin daf'i hamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amid shanqiti domin shi ma a karkashin wannan aya ya kawo bayani akwai abu guda nake son na ƙara wanda shine cewa da yawan mutane suna danganta cewa ko waɗansu daga ciki sai su danganta cewa kiristoci da yahudawa su ne suka fara iddi'a'in cewa Allah yana da ko kuma zaka ga waɗansu suna cewa a laraba sun ce mushrikan larabawa masalan sun ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah, Yahudawa sun ce Uzairu ɗan Allah ne, mu ce wata jama'a daga cikinsu, Kiristoci sun ce Yesu almasihu ɗan Allah ne, to su Kiristoci a nan ai babu wanda daga cikinsu bai ce su almasihu ɗan Allah ba ne. na fata an finci dukkan su sun yarda cewa Yesu almasihu dan Allah ne domin Allah ne a wajen su kenan nan da malam yace al lil jinsi ko lil istighraqi to wajen yahudawa ne ake nufin cewa wata jama'a daga cikin yahudawa an gane ko amma su nasara babu wanda za a fitarwa daga cikinsu don dukkan su sun yarda da cewa Yesu almasihu dan Allah ne kuma Allah ne wal iyadu billah amma a wajen Yahudawa wal iyadu billah annabi Isa dan zina ne su ba Allah bane a wajen su shi yasa akwai tanaqudi mai yawa tsakanin kristanci da yahudanci ya kamata musulmi su yi kokari su san wannan wato sabani da ke tsakankanin su dan saboda su rinka fahimtar irin sharrin da ake kitsawa sai a haɗe da yahudawa da kiristoci a yaƙi musulmai a zalunce su amma kuma a junan su kafirai suke ɗaukar juna domin da wanda ya ce Allah wanga Allah ne wannan kuma ya ce a ɗan zina ne to kaga ai ya za a yaƙi da su zama to ɗaya ai sun yi abin na hannun riga in ji malam bahaushe to Allah ya kyauta to abin da za mu ƙara anan za ku ga ana cewa wa qalu ittakhadha Allahu walada ko wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada a wani wasu dan surare sun ce Allah ya rike da sai su ce to ai wa kalu sun faɗa ai ba a kawo inda suka ce ba to in an ce kalu wannan wawo din tana iya ɗaukar abin da ake nufi misali yahudawa domin su yahuda sun ce usairu ibn Allah kuma tana iya ɗaukar kiristoci wa qalatin nasara al-masih ibn Allah kuma tana iya ɗaukar wato mushrikan larabawa ina fata ana fahimta ta domin Allah subhanahu wataala ce wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha an gane ko sun ɗauki sun sanya mala'iku ko ibadur rahman ko inda rahman a wata kira'a ibadur rahman wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman ina sa sun ɗauke su wato a matsayin ƴaƴa mata ne na Allah wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba sun sanya dangantaka tsakanin Allah da aljinna na aljinna malamai sun ce mala'iku domin nan duk abin da zai boye wanda baka ganin shi wato jinna ake kiran shi nan ba aljannu ake nufi ba ina fata an fahimta duk da yake wadansu suna fassara shi da aljannu amma dai nan malamai sun ce nan an sanya wa mala'iku suna aljinna saboda nan lishtinanihim anil uyun domin ba a ganin su sannan kuma an samu suna mala'ika daga alaka ne shine ya tura da sako shi yasa ake kiran risala al'alukatu domin kuma su ne suke isar da sakon Allah kenan sai ɗalibin ilimi ya hattara wajen fassara waɗannan kalmomin da sanin asalinsu da ma'anarsu ala ayyati hal nan abin da ya kamata mu fahimta kenan kiristoci sun faɗa yahudawa sun faɗa larabawa mushrikan larabawa sun faɗa to ba su kaɗai ba ne a wannan aƙida ba su ne suka kirkiro ta ba su yahudawan da kiristocin da suka gabaci mushrikan larabawa akwai kafiran da suka gabace su sun faɗi irin wannan shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa qalat al yahudu uzairu ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim si allati yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl suna kwaikwayo ne da maganar waɗanda na kafirta da sun ka gabace su min qablu ay min qablu min qabli al yahud wa min qabli an nasara da haka wannan aƙida ta cewa Allah yana da ba Yahudawa ne suka fara ta ba ko Kiristoci ko mushrikan Larabawa da haka kakkai ikhtisari kace su kadai ne wa qalu takhadha ar-rahman walada sun ce Allah ya riki da Yahudawa ne suka fara da wannan aƙida sai Kiristoci sannan kuma yazo ga mushrikan Larabawa in Allah ya ce yudahiuna qaula alladhina kafaru min qablu da Kiristocin da Yahudawan suna koyi ne da kafirran da suka gabace su ai hattara da haka wajen fassarar alkur'ani wani lokacin zaka iske mutum yana faɗar magana ne wani lokacin bai hankalta ma sauran dalilai ba sai ka iske matsala ta taso da haka wannan aqida ce wadda ta jima kafin su take wallahu ta'ala alam wanda bai yarda ba kuma da abin da muka faɗa yana kawo dalilin sa idan dalilin sa yafi namu sai a karba to mas'alar mu wadda zamu je akan ta mas'ala ce ta 85 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti da ya zo a ƙarƙashin wannan aya wadda ita ma malam ya kawo ta mai as'ilatul qur'anil majid malam yace a mas'ala ta 85 qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa qalat yahudu uzairu ibn Allah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne wa qalat nasara al-masih ibn Allah nasaru ko kristoci sun ce yesu almasihu dan Allah ne wal iyadu billah ila qaulihi subhanahu amma yushrikuna malam sai ya hada ayar ya tafi har zuwa amma yushrikuna ina fatan an fahimce ni domin ayoyin waqalat al-yahud uzairu ibn Allah waqalat an-nasara al-masih ibn Allah يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ما لن يتشت هذه الآية وأن آية فيها التنصيص as-sarihu a cikinta akwai at-tansis furuci as-sarihu wanda yake a fili a bayyane ala anna ana anna kuffari ahlul kitab cewa kafirran ahlul kitab mushriku da mushrikai ne kenan waɗanda suka yi imani da su ba za a ce musu mushrikai bane in su yi imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suka mutu kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana ba su yi shirka ba su ma suna matsayin musulmi ina fata an fahimta bi dalili qawlihi fihim malam yace saboda Allah ya faɗa game da su na an ce fihim da Hausa cikin su amma ana iya cewa game da su kuma ko game da abin da ya shafe su subhanahu amma yushrikuna Allah ya tsarkaka daga shirkar da suke yi kenan wannan ya nuna su mushrikai ne malam yace ba da an bayyana wujuda ba da an bayyana wujuha shirkihim bayan Allah ya bayyana huskar da dalilin da ya sake nan wujuha an ce huskar huskar shirka su kenan ta wace fuska ce aka ce musu mushrikai bi ja'alihimul aulada lillah domin sun sanya ma Allah da an gane ko ja'alihimul aulada kaga bala yace al aulada nan kaga an yi fataha baka san komai sa ba ja'ala fi'ili ne wanda yake yana da fi'ili yana da mastar ja'alu to shi ko al mastaru ya'malu amala fi'lihi kenan ja'alihim kamar an ce su sun sanya ma Allah dana sai an kace bi ja'alihimullah sai zaman to ja'al masdar ne ya'malu amalu fi'lihi shi ko hum damirun ne wanda yake an yi idafarsa zuwa ga wato abin nan ila fa'ilihi al aulada sai zaman to maf'ulun bihi na masdar mai koyon larabci kamar an ce ja'alul aulada na lillah an gane ko bi ja'alihimul aulada lillah sun sanya ma Allah da wattikhadhihimul al-ahbar sun rike al-ahbar jam'i ne na al-hibru ko al-habru manya manyan wato malaman su war ruhban jam'i ne na ar-rahib shine mutumin da ya yanke don ibada ko da bai yi karatu ba kaga ashe waɗanda suke cewa su ba za su yi karatu ba su yanke cikin halwa su yi ta ibada akan jahilci kaga suna koyi ne da wato kiristoci al-ruhban an samu asalin kalima ne daga wato ar-rahab shine tsoro ma'ana mutumin da yake nuna tsoron Allah ya yanke yana gudun duniya an gane ko wa rahbaniyatan ibtada'uha wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ko turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum aw taqra'a واضمم اليك جناحك من الرهب المهم كلمه الرهب tana nufin tsoro daga nan mutumin da yake tsoron Allah saboda tsoron da yake ma Allah ma har ya guji duniya da cin abinci mai kyau ya samu wata halwa yana ibada wannan musulunci bai yarda da wannan ba wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma ka yi al'akhdhu bil asbab amma yana da kyau ka keɓe lokacin ibada don kakka zamanto nauyi akan waɗansu wanda shi ne yanzu yake jama duniyar musulmi matsala mutum yana son yi ma addini aiki amma yana son ya dogara da waɗansu a'a ka yi daidai gwargwadon ka kada ka dogara da wani idan wani ya kawo taimako cikin aikin addini sai a yi aiki da shi amma idan ya zamanto za a dogara ga waɗansu ka cokan tunan akwai matsala sai dai mutumin da aka hana shi aiki aka hana shi wani abu aka ce to ya zo ya aikin Allah to kuma shi ko sai a sanya mishi wani abu na lokacin shi da ya bayar don saboda yi ma addini hidima ya kamata mu fahimci wannan to malam da yace wattikhadhihim al-ahbar shi ko al-ahbar mun ce jam'i ne al-habru ko al-hibru sun ce ya samu asali ne daga wato al-hibra shine wato alƙalmi ruwan taddawa da ake rubutu da su kenan sai malam daga nan aka samu sunan malam koko daga nan ita ko ta samu sunanta tunda al-hibra shi ma kamar abin da ake rubutu da shi ne war ruhban sun riki malaman su war ruhban da masu ibada waɗanda ba su yi karatu ba jahilai domin ba duk malami ba yake tsaya yanki don ibada sannan kuma ba duk mutumin da yanke ibada yake malami ba sai mun bambanta tsakankanin su malami yana iya yankewa don saboda ibada ya zama to rahib ne kuma hibrun ne sannan kuma malami yana iya zama towa ba ya yanke don ibada ba shi kuma mai yanke wankewa don ibada ba dole bane ya zama to malami kuma shi yasa sharrin al'umma duka galibi daga waɗannan mutane ke zuwa masanan da suka ke aiki da ilimin su da mutanen da suke son su yi aiki da na addini amma ba su da ilimi duk wannan shine sharrin al'umma sai kuma wato waɗanda aka ba jagoranci su yi zalunci akan abin da aka ba su na jagoranci sawa'an na unguwa ne ko na jiha ne ko na ƙasa ne ko na wani abu shi yasa mushkilan musulunci abu biyu ne in ji wani malami at-tughatu wal ghulatu at-tughatu jam'i ne na at-taghi an gane ko shine mutumin da yake mai mai mai mai ketare iyaka abin nan at-tughatu masu girman kai kiran tajawazun al-hadd fil mu'amala suna ganin sun fi kowa wanda galibi wani mai kuɗi ko wani mai ilimin sa na boko ko wani mai ilimin sa na addini ko wani mai mulkin sa shi yake siffantuwa da wannan ɗabi'a sifa ta biyu sai al-ghulatu masu ketare iyaka su kuma galibi jahilai wanda ba su yi karatu ba sai a yi amfani da su a kowace dama a kada su cikin bala'i shi yasa su ne magoya bayan waɗannan mutanen guda uku ko masu mulki ko masu kuɗi ko masu ilimin boko ko masu ilimin addini waɗanda ke bayan su galibi in bai aniya ba wato waɗannan ni'imomin guda uku asalin su an Allah ya bayar da su ne don su a taimaki mutane da su idan kana da mulki ya kamata ya mulkin kai zaman na taimakon mutane ne ba na bautar da mutane ba na nuna musu hanyar da za a tsira duniya da lahira ne a samu nasara a tsaye da adalci idan Allah ya baka ilimi na addini shine ka nuna ma mutane hanyar da za a tsira duniya da lahira ba wai ka bautar da su da ilimin ka ba don saboda ka biya bukatocinka sannan kuma Allah ya baka ilimin boko misali turawa da sauran mutanen mu na Afirka da sauran wanda suka karatun kere-kere ilimin ku ya kamata ya zamanto na taimakon al'umma ku ne ba don saboda ku hallaka mutane ba ku kirkiro abin da zai hallaka mutane irin makamin nukiliya ko ku yi makamin nukiliya don ku tsace arzikin waɗansu ƙasashe ku yi makaman da za ku hana su zaman lafiya an gane ko don ku bautar da mutanen duniya haka kuma idan Allah ya ba mutum wato kuɗi kuɗi asalin su Allah ya baka su ne don saboda ka taimaka ma al'umma kuma ku su taimaka wajen yadda za a gina masallatai da makarantu da a taimakon addini a tsi a gudu tare gudu tare a tsira tare ba don a bautar da mutane ba ko ka buɗe kamfuna mutane su yi aiki su samu abincin da suka ci amma ba hanya ce ta ka tirsasa mutane ba su bi abin da kake so ka hana mutane su samu sakat saboda sai an zo wajenka idan aka zo wajenka kai ko abin da kake jira shine ka bautar da mutane ka sa su bisa ga hanyar da Allah bai yarda da ita ba duk wanda ya kama wannan hanya sai Allah ya nuna masa iyakarsa ko mai mulki ne ko mai ilimin addini ne ko mai ilimin duniya ne ko mai kuɗi ne yace a shi dalili yana amfani da iliminsa ko mulkinsa ko kuma kuɗinsa don ya bautar da mutane kuma ya sa su saba ma Allah wallahi Allah ba zai barka ba sai Allah ya kaskantar da kai duniya da lahira idan baka tuba ba to wannan mun yi bayanin al-ahbar war ruhban su waɗannan al-ahbar war ruhban ittikhadihim al-ahbar wa ruhbana arbaban min dunillah sun riki malaman su da masu bauta dan da an ga mutun na yawan bauta ma Allah sai a zaina tsoron Allah shi ko wani lokaci ba a san abin da yake aikatawa ba arbaban an ɗauke su arbaban jam'i ne na arrabu wato sun ɗauke su ubangijin ne ko ba haka ba min dunillahi sun bar Allah subhanahu wa ta'ala wa nadhiru hadhihi al-aya malan yace irin tamkar wannan aya qauluhu ta'ala inda Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Allah baya gafara ai masa shirka suratul nisa'i aya ta 48 ba wai wannan aya ba kawai inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima akwai tamkar ta a cikin suratul nisa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida a cikin suratul nisa da haka sai ayi hattara don wani ɗalibi ko alaran ko mai harda in yaji an ce ga aya wani lokacin idan suna kamar cece da juna yana gaba sai koma baya ko yana baya ya koma gaba ko kuma wanda shi bai san ayoyin gaba ɗaya ba sai ce a an yi kuskure malam yace to li ijma'il ulama'i malamai sun yi ijma'i anna kuffara ahlil kitab dakhiluna fiha cewa mushrikai na kafirran ahlul kitab sun shiga cikin inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Allah ba zai gafara ba ai shirka da shi to malam yanzu yana cin kan bayani kan mas'ala malam yace wa qad ja'at ayatun ukhar waɗansu ayoyi sun zo tadullu bi zahiriha suna nunawa da zahirin su ala anna ahlul kitabi laysu minal mushrikin kama a zahirin su ahlul kitabi ba mushrikai bane misali malam yace ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wato lam yakun alladhina kafaru wadanda na kafirta ko kafir wadanda suka kafirta min ahli alkitab daga cikin kafirai wal mushrikina da mushrikai kaga sai ya bambanta Allah yace musu gushe ba mun fakkina akwai maganganu da dama mun fakkina masu rarrabuwa domin kalma ta fakka tana nufin warwatsewa abu da kuma abin nan shi yasa ake kiran secondreva ko ko tarnavis mifak abin da yake bude wato abubuwan da aka hada suratul bayyina aya ta farko akwai maganganu karkashin munfakina mai so ya koma cikin tafsirai ya koma misali cikin tafsiri na ibnu jarir tabari jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an ko ya koma cikin tafsiri na imam fakhruddin razi at-tafsir al-kabir ko kuma ya koma cikin ad-durr al-masun fi ulum kitab al-maknun da kuma sauran littattafan tafsiri ya ga ya har hada su ya ga maganganu waɗannan na bada misali ne ba dole bane sai wannan tafsiri don idan kai wannan tafsirin baka da shi kana iya neman wani ka duba kaga inda aka kawo maganganun malamai da haka ba wajibi bane sai waɗannan da na faɗa sannan kuma mutum zai iya bincike ya haɗa maganganu na malamai daban-daban ya ga ra'ayukansu wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina kafaru min ahli kitab waɗanda na kafirta ko suka kafirta daga cikin ahli kitab wal mushrikina da mushrikai fi nari jahannama suna cikin wutar jahannama aya ta shidda a cikin suratul bayyina malam yace wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab waɗanda na kafirta ko waɗanda suka kafirta min ahli alkitab daga ahli alkitab ba sa so walal mushrikina ko kuma mushrikai ba sa so an yunazzala alaikum a saukar muku malam yace wal atfu in an kai atafi an ka kawo huruful atfi yaqtadi almughayara yana hukumta bambanta abubuwa da an ka ce alladhina kafaru min ahli alkitab sai an ka ce wal mushrikina to kaga kenan da an ka ce wal mushrikina ya nuna kafirai daban mushrikai daban ina fata an fahimta malam ya ce to wallazi yadhharu abinda yake bayyana li muqayyidihi ga wanda ya rubuta wannan littafi ma'ana ya tantance mas'alolinsa asalin at-taqyid shine a samu abu da baibiya ma'ana malam yana magana ne akan kansa afallahu anhu Allah ya gafarta masa mallan yana magana dai akan kansa kenan yana yana so ya kawo dashi ra'ayi ne a cikin wannan mas'ala ko yayi bayanin wannan mas'ala afallahu anhu wa afallahu an shaykh wa afallahu an jami'il muslimin Allah ya gafarta mu ne ya yi mun afwa malam yace anna wajhal jam'i fuskar da za a hada ma'anonin waɗannan ayoyin anna shirkal akbar shirka wadda abbabba domin shirka kala kala ce akwai shirka babba akwai karama shirka ar-riya'u riya' shirka ce wadda ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci amma in mutum ya cika yawan yin ta ci gaba in bai anniya ba abin yayi yawa zai fita daga cikin musulunci domin zai kai ga shirka babba sannan zalunci akwai babba akwai karami zaluncin da ke fitar da mutum daga cikin musulunci shirka inda shirka la zulmun azim akwai zaluncin da baya fitar da mutum daga cikin musulunci dan mutum ya zalunce ka wani abu wanda bai kai shirka ba sannan kuma akwai fasikanci wanda yake babba mai fitar da mutum daga cikin musulunci akwai fasikancin da baya fitar da mutum daga cikin musulunci inda Allah ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasikan ya nuna mu'mini daban fasiki daban kina fitar da nan kalma ta fasikanci tana nufin kafirci amma inda Allah ya ce walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa kaga sai bambanta tsakanin kafirci da fasikanci haka zalunci ma haka fasikanci haka kafirci akwai kafirci wanda ke nuna mutum ya fita daga cikin musulunci gaba daya wal kafiruna humuz zalimun akwai kafirci wanda baya nuna mutum ya fita daga cikin musulunci shine mutum ya butulce ma wata ni'ima da aka yi masa shi yasa ma fir'auna kira annabi Musa butulu wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin ka aikata aika kai aikakka wanda ka aikata alhali kana daga cikin kafirai ba yana nufin annabi Musa kafiri bane ya fita daga cikin musulunci dan shi fir'auna ba ma musulmi bane kwata kwata yana nufin kai butulu ne mun taimaka maka kuma ga abin da ka sa kanka muna da shi ina fata ana fahimta ta dan haka ai fattara shirka akwai babba akwai karama kafirci akwai babba akwai karami zalunci akwai babba akwai karami fasikanci akwai babba akwai karami idan ba haka ba ka tafi wajen fassara ka je kai abin da ka ga dama shi yasa mu'tazila suke samu waɗannan ayoyin su yi kokari su fitar da mutane daga cikin musulunci ko su ce suna manzila bainal manzilataini khawari su dauki wannan su ce kawai kafirai ne su ta kisan mutane turawa kuma suna jin daɗin wannan saboda in ba a bambanta ba za a ba su makamai a ba su kuɗaɗe su ruguza kasashen su don saboda su ci gaba da mallakan mu kuma su rage mu kamar yadda suke bukata kuma su tsace arzikin mu irin yadda suke bukata Allah kai mu tsari malam yace to anna wajhal jam'i yadda za a hada waɗannan ayoyin anna shirkal akbar shirka mai girma al muqtadiya lil khuruj min al milla wadda take hukunta mutum ya fita daga cikin musulunci anwa'un nau'i daban-daban ne kenan shirka sai zaman to wadda take fitar da mutum daga musulunci ba ɗaya bace nau'i daban-daban ne wa ahlul kitabi malam yace su ko ahlul kitabi muttasifuna bi ba'dihha sun siffantu da sashi domin sun ce misali Allah yana da da wa ghairu muttasifina bi ba'din akhar minha amma kuma ba sa siffantuwa da wani nau'i na shirka na daban wanda ba sa yin shi sai dai dukkan sun fita daga cikin musulunci malam ya ce ammal ba'du alladhi hum ghairu muttasifina bih sashen shirka wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci wanda suka sinfantu da shi fa huwa mattasafa bihi kuffaru makka shine abinda mutanen makka suka sinfantu da shi min ibadatil awthan na bauta ma gumaka sarihan kai tsaye domin su mutanen makka suna bauta ma gumaka su kuma mutanen ahlul kitabi ba sa bauta ma gumaka ولذلك عطفهم عليهم ما ليت تتون فسكا تيسي الله يي عطفين سو أهل الكتاب عليهم أكن سو لاتصاف كفار مكة سبود متان مكة سوسن فانتو بما لم يتصف به أهل الكتاب دان سبود دا أبندا أهل الكتاب بسوف فانتو دا شيبا أنغاني كو بما لم يتصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان نبو تقوماكا wa hadhihi al-mughayara malam yace wannan bambanci mughayara daga al-ghairu ne gairu waninka ja a gairuka waninka yazo to mughayara kenan daban-daban daga nan zaka ganewa shi yasa ghayyara ya canza abu wa hadhihi al-mughayara wannan bambantawa hiya allati sawwagat al-atf ita ce tabba da damar da an kai atafi an ka bambanta sawwagat tabba da dama daga saga shine mutun ya sha abu ya wuce ya sihu abinda kake sha yana wuce a cikin makoshin shi sawwaga abinda an halatta shi ko an ba da izinin a yi shi fala yunafi an yakuna ahlul kitab malam yace wannan ba shi yake kore cewa ahlul kitabi ba an gane ko mushrikina cewa su ba mushrikai bane bi nau'in akhar ta wani nau'i na daban min anwa'i shirk na wani nau'i na shirka al akbar wanda yake mai girma wa huwa ta'atu shaytan malam yace shine yi shaytan da'a wal ahbaru wa huwa ta'atu shaytani wal ahbari war ruhban shine yi shaytan da'a da yi malaman su da'a akan sabon Allah war ruhban da yi masu ibada daga cikin su da'a akan sabon Allah malam yace fa inna muti ash-shaytani wanda yayi ma shaytan da'a idza kana ya'taqidu anna dhalika sawabun idan ya kasance yayi itikadin cewa hakan daidai ne yi mashi dan da'a kaga wanda ya mashi dan da'a amma ya san ba daidai bane ba dai shike ba da wanda ya mashi dan da'a wanda yake yana ganin ya halatta da haka misali dokokin turawa da aka kakaba mana a kasashen mu wanda yake ganin cewa ya halatta a yi aiki da su to ko da bai aiki da su wannan mutum ya fitar da cikin musulunci domin mi domin ya yarda cewa mu yi watsi da shari'a ta Allah mu dauki ta wani ko da kuma ya yarda a hada da ta Allah da ta wani to kuma nan kuskure da dan Allah bai yarda da wannan ba idan kuma mutum ya yarda akwai wata shari'a da ta fi ta Allah ko tana daidai ta Allah ya fitar daga cikin musulunci ko da ya yi aiki da ita ko da bai aiki da ita ba amma so da dama wani lokaci muke aje shari'a ta Allah mu yi aiki da son ranmu shi wannan in mun san cewa mun saba ma Allah nan ba za a fitar da mu daga cikin musulunci ba sai in ya zamanto abin wanda yake da fitarwa ne daga cikin musulunci na shirka to ne za a fitar da mutum shi yasa mala yace idza kana ya'taqidu anna zalika sawaban in ya yi itikadin cewa abin da ya aikata daidai ne babu matsala ya halatta a bi son ran shedan abota mu son ran shedan ko ko abota mu son rai to nan an samu matsala malai ce fa huwa abidu shaytan abidu ni shaytan kenan ya bauta mashi dan mushrikun bi ibadati shaytan yayi shirka ta wato bauta mashi dan kenan kenan sai ya zama to kafiri ne ta fuskar ya fita daga cikin musulunci kuma mushriki ne domin ya bauta mashi dan ya sanya da'a da ake ma Allah shi kadai wahdahu ya hada da ta shedan malam yace ash-shirk al-akbar kenan yayi shirka mai girma al-mukhallida fi nar wanda ke dawwamar da mutum a cikin wuta malam yace kama bayyanathun nususul qur'aniyya kamar yadda nassoshi na alqur'ani suka bayyana ka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala in yad'una min dunihi illa inathan ba komi ne suke kira ba ma'ana suke bauta mai an ce kira wasu su ce malamai kira wani su ji an ce ba komi suke bauta ba sai ce to ai da a da larabci ai shine kira a'a nan kira na ibada shine ake nufi shi yasa malamai suke fassara wani lokaci da ibada kai tsaye in ya da'una min dunihi ba komai suke kira ba wanda ba Allah ba illa inasan sai inasan mata an gane ko wato nan inasan ana nufin wato sunaye na mata gumakan da suka shige cikin wato shedanun aljannu da suka shige cikin mata ake kira su da mata ko kuma gumakan da ake kira mata akwai maganganu na malamai kenan inasan da manata da lata da uzza Allah almannan misali ana kiran suna almannan sun ka kira manata ana kiran Allah subhanahu wataala Allah suka kira lata ana kiran Allah al-aziz sun ka kawo uzza don su yi kishiya ga Allah wa in yad'una illa shaytanan marida ba komai suke kira ba sai shaytan wanda yake maridan wanda yake kangararre daga marada ne shine wanda yake kangararre an gane ko ko marada wanda ya nace akan wani abu har ya kware a cikin sa wa min man hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum malam yace to fa qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa in yad'una ba komai suke kira ba illa shaytanan sai shaytan ma'anahu abinda ake nufi wa ma ya'buduna illa shaytanan ba komai suke bauta ma ba sai shaytan li anna ibadatuhum lishaytan domin bautar da suke ma shaytan ta'atuhum lahu da'ad da suke yi masa fi ma harramahu Allahu alaihim na daga abinda Allah ya haramta musu wa qawlihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala alam ahad ilaikum ya bani adam ashe ban yi muku rike alkawali tsakanin ya da ku ba ya ku ƴaƴan annabi adam na an ce bani adam ba ana rufin ƴaƴansa na tsatso ɗaya ba a'a ƴan adam gaba ɗaya domin dukkan mu daga cikin annabi adam muke shine asalin halittar mu Allah ya halice mu wato ya halice shi ne daga ƙasa sannan kuma mu kuma aka halice mu daga gare shi da shi da Hawwa'u ita ma Hawwa'un daga haƙarƙarinsa aka fitar almuhimmu Allah ta'budu shaytan kar ku bauta ma shaytan wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala abinda yasa muka ce ƴaƴan annabi Adamu dukkan ƴaƴan Adamu ake rufi dan kaune ce a'a ashe shirka ƴaƴan annabi Adamu ɗaya da ya haifa cikin tsatson sa kawai aka hana wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala an khalilihi Ibrahim game da abin da ya shafi wato khalilihi bada ɗayansa shine annabi Ibrahim ya abati la ta'budu shaitan annabi Ibrahim yana babansa wa'azi amma da uslubi mai kyau shi yasa ba a cewa ba a yi mahaifi wa'azi amma da sharadi kuma da uslubi mai kyau an gane ko ba wai da harkar rigima ba idan kuma dama ta kama wurin da ya dace lokacin da ya dace da awa kanta sai an samu lokacin da ya dace wurin da ya dace idan mutum yana cikin wani hali wanda ba za a yi masa magana ba za a yi masa magana ba ya abati la ta'budu shaytan ya kai baba kada ka bauta ma shaytan yace inna shaytana kana lirrahmani asiya domin shi shaytan ya kasance mai saba ma Allah kenan ku duk mai saba ma Allah bai dace a yi masa da'a ba wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala bal kanu ya'buduna al-jinn an gane ko sun kasance suna bauta ma aljannu an gane ko wannan aya da an ce balkanu ya abudun aljin suna bauta ma aljannu wannan kenan ma'ana suna yi musu da'a yi musu da'a kuma sai zaman to bauta musu ne dan shi yasa malam ya kawo ayar sannan kuma da kuma wa qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika zayyana likathirin minal mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum wa kadhalika kamar haka ne wato kamar yadda suka zayyana musu wasu abubuwa daban-daban zayyana likathirin minal mushrikina haka ne mushrikai kenan kama zayyana shaytan misali ko mu ce kama zayyana wato at-tughat li safalatihim kamar yadda waɗancan kafirai da suka gabata suka ta kawata ma mutane su koko yadda shaidanu suka kawata ma mutanen da suka gabata to haka suka kawata ma mutane mushrikan larabawa dan haka zamu fahimci mas'alar kinan wa kadhalika zayyana li kathirin minal mushrikin suka kawata ma kuma da yawa daga cikin mushrikai qatla auladihim su kashe ƴaƴansu shuraka'uhum wato shuraka'uhum abokanan tarayyar su ko ya zamanto aljannu ko mu ce shaidan ko kuma masu gidajen su bokayen su da suke cewa in an yanke da na kaza za a samu kaza ko ko in an bada jika na kaza za a samu kaza sai su kama su su yanka su hallaka su aya ta 137 a cikin suratul an'am malam yace fa kullu hadhal kufri bi fa kullu hadhal kufri bi shirki ta'a dukkan wannan kafirci da Allah ya faɗa ta fuskar sun yi musu da'a na fi ma'asiyatillahi ta'ala wajen saba ma Allah kenan yi musu da'a akan wannan sai yasa sun fita daga cikin musulunci ina fata ana fahimta ta to wannan tare da itikadin kuma haka daidai ne tare da itikadin haka daidai ne shi yasa constitution waɗanda suke shari'a da ita idan sun san cewa wannan constitution ba ta kai ta Allah ba babu wata shari'a da ta kai ta ubangiji kuma babu da ta fita ubangiji amma an yi ne saboda mi saboda turawan sun mamaye kasashen mu sannan kuma wani lokacin ana yin aiki ne na son rai to tunda sun san sabo ne suke yi ai sun san sun saba ma Allah kenan ba za a kafirtar da su ba sabanin yadda wannan cewa a kafirtar da waɗannan tsare-tsaren ai kaza ai kaza shi kuma wanda yake kafirtar da mutane sai ji wajen waɗannan kafiran kuma ya amso makamai ya amso kaki ya amso kuɗaɗe wanda kuma da yaren da ya kafirta ne aka yi su kuma yazo ya ce yaƙi musulmi kaga tufka da walwala ina ganin sun yawa a cikin wannan Allah ya muna mai kyau ɗan uwa musulmi ga dukkan alamu bayani bai ƙare ba karkashin wannan aya kuma lokaci ya yi muna halinsa kenan nan ya kamata mu dakanta tun da akwai sauran bayanai sai insha Allahu ta'ala a darasin mu na gaba za mu zo mu dora a inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh